الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamal alƙur'ani mai girma a cikin sura mai albarka suratul baƙara a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da goma sha takwas a cikin karatunmu na suratul baƙara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari biyu da goma sha tara. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يا محمد sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka sahabbanka suna tambayarka anil khamri dangane da hukuncin giya wal maisiri da kuma caca ita ce modi sahabbai suna tambayarka al maisir shine alƙimar caca ma hukumuhuma menene hukuncinsu a addini na musulunci shin ya halitta musulmai su yi amfani da su ya halitta musulmi ya sha giya ya halitta musulmi ya yi moɗi ya zaman toɗan caca ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ƙullahun ka ce da su fihi ma cikin yin amfani da su waɗannan guda biyun cikin shan giya da kuma moɗi aifi ta'aɗihi ma cikin wato yin amfani da su ismun kabirun akwai laifi wanda yake mai girma ismun azimun akwai laifi wanda yake mai girma wa fi qira'atin bil musallasa wato a cikin wata qira'a bil musallasa ismun kasirun wato ita ce qira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi da ali ibn hamza al-kisai al-kufi an gane ko wa ismun kabirun sha'a bisa musallasan wa ghayruhuma bil ba'i nuqtatu nisfala kamar yadda al-imam shatibi ya faɗa wato wa ismun kabirun sha'a bisa musallasa wato ana yin shi da ca wanda take mai ɗiya uku a sama wanda wannan shine qira'al hamza da kisa'i saboda dama wannan shine ramzun su bishin ya ce to wa ismun kabirun wato akwai laifi wanda yake mai yawa cikin yin amfani da su lima ya hasulu bi sababihima saboda abin da yake tabbata bi sababihima saboda shan giya minal mukhasamati na husuma zaka ga a gurin da ake shan giya an yi ta husuma wani ya kwala wa wani butali ya fasa mishi kai saboda lokacin da mashayin giya zai sha giya bayan ya sha baya cikin hayyacin shi nan lokacin da ake cikin modi za a ga cewa an yi ta samun husuma wal mati da kuma abin da ya shafi zage-zage kaga wani ya zagi dan uwansa aboki ya zagi abokinsa an yi rigima an tashi ana uwaka uwaka wa ƙaulil fuhush da kuma faɗa wanda take ta alfahasha irin maganar banza wanda za ka ga cewa wani mashayin giya wata maganar idan ya faɗa za ka ga cewa magana ce wanda za a yi tsaki idan aka ji ta magana ce wanda take ta rashin kunya magana ce wanda addini na musulunci bai yadda da ita ba wa manafi'u linnasi sannan kuma a cikin yin amfani da a cikin giya akwai abubuwan amfani ga mutane hakanan cikin modi akwai abubuwan amfani ga mutane amma dan kaɗan ne bil lazzati wal farahi fil khamri da jin daɗi da farin ciki lokacin da mutum ya sha giya idan mashayin giya ya sha giya lokacin da ya sha giyan nan zai ji shi ta maida shi tamkar sarki haka ɗaya daga cikin mawaƙa ya faɗa ya ce wani shirabuha fataturukuna mulukan muna shan giya sai mu gan mu gabaki ɗaya mu ne sarakai yanzu sauran su ne talakawanmu idan mutum ya sha giya gani yake kowa ma ƙasa yake da shi shi ne sama da kowa walfarahi da farin ciki fil khamri cikin shan giya wa isabatil mali sannan kuma da samun dukiya wanda take mai yawa bila kaddin ba tare da an ci wahala ba ba tare da mutum ya yi jibin goshi ba filmaisar a cikin caca za a ga cewa wani cikin lokaci kaɗan yau ya waye gari ba shi da ko dala a ajihun shi ya je ya yi ramcen dala ɗari ko ya yi ramcen jika guda ya je ya rubuta waɗansu abubuwa daga ƙarshe wajen sha biyu ta rana ko ƙarfe tara na dare ka ji an ce ya samu miliyan goma sha hudu ka ce wanan sai to ba haka bane hukumun lahi ne la ajab ba abun mamaki bane kaga ya samu dukiya ba tare da ya ci wahala ba to shine yace wa munafiqul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ubangiji subhanahu wata'ala yace laifin su ai ma yanshau anhuma abin da yake faruwa ta dalilin shan giya da kuma modi minal mafasidi na barnoni a addini na musulunci da kuma barnoni tsakankanin musulmai akbaru shine mafi girma min nafi'ihima daga amfaninsu walamma nazalat to lokacin da wannan ayar ta sauko ta cikin suratul baqara sharibaha qaumun waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da shanta suka ce tun da dai har akwai wani abin amfani ga mutane a cikin shan giya to sai suka ci gaba da shan giya sannan kuma waɗansu suka ci gaba da yin moɗinsu saboda dai akwai ɗan abin amfani wamtana a haruna amma waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka hannu suka ce ai tun da dai har a cikin nata amfanin ɗan kaɗan ne idan an haɗa shi da ɓarnal da take ciki shikenan to dukkan abin da yake amfaninsa kaɗan ne cutarwar shi ta fi yawa shine a yadda shi an gane ku waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai suka yi watsi da ita suka ce a yada ƙwallon mangwara a huta da guda ila an a harrama ta ayatul ma'ida har ya zuwa lokacin da aya ta cikin suratul ma'ida ta haramta shan giya ta haramta caca ta haramta bauta wa gumaka ta haramta dukkan abubuwan da ayoyi da da wannan aya ta kunsa na abubuwan da Allah ta'ala ya haramta to shikenan daga wannan lokacin kuma duk waɗanda suka kasance da suna shan giya sai ya zamanto sun daina shan giya amma lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo shi Madina wato ya samu sahabbai waɗanda suke sahabban shi ne waɗanda suke mashayan giya akwai gurare da dama wanda fada ce ta shan giya irin su gidan Abu Talha dan ana sa ana zama a shagiya to amma lokacin da aya ta cikin suratul maida ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun so ce intahaina intahaina mun gane da kyau wa yas'alunaka ma za yunfiqun sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya muhammad sahabbanka suna tambayar ka ma za yunfiquna gwalgwadon menene za su ciyar daga cikin dukiyansu gwalgwadon menene za su fitar a cikin dukiyarsu su bada sadaka ai ma qadaruhu menene gwalgwadon sa kul ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ka ce da su an fiqul afwa wato ku ciyar da rara daga buƙatar ku bayan kun fitar daga kun fitar da abin da kuke bukata a cikin dukiyarku to abin da ya zamanto kun ƙoshi to sai ku fitar da shi ku ciyar da shi don Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku lada al'afwa ayil fadila anil hajati wato shine rara daga buƙatar ku amma wala tunfiqu ma tahtajuna ilaihi kadda ku ciyar abin da kuke buƙatuwa zuwa gare shi dukkan abin da kasancewa zaka buƙatu zuwa gare shi yanzu to kadda ka ciyar da shi dan wa tadiu anfusakum wato rawukan anfusukum sai rawukan ku ya zamanto ta tozarta kada ku ciyar da abin da kuke buƙatuwa zuwa gare shi wa fi qira'atin birrafi bi taqdiri huwa to a cikin wata qira'a kuma qulil afwu qira'al jumhur qulil afwa bi fatihil wabi to amma abu amr ibn al-ala al-basri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato shi ya karanta qulil afwu bi dhammil wabi to shi kuma na ana qaddara huwa kullahum kace da su huwal afu wato abinda za ku ciyar da shi din shine rara daga bukatar ku abinda ya muku saura ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun ai kama bayyana lakum ma zukira kaman yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana muku abin nan da aka ambata a wannan guri na hukuncin giya da modi to kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyi filla filla daki daki la'allakum tatafakkaruna saboda ku dinga yin tunani fi amri dunya wal akhirah cikin lamarin duniya da lahira na'am
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم na'am والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, La'allakum ta tafakkaruna domin ku dinga yin tunani fi amrid duniya cikin lamarin duniya wal akhirati da kuma lamarin lahira, fata na bil aslahi ku yi riko da abin da shi ne mafi gyara lakum a gare ku fihima a cikin waɗannan gidajen guda biyu gida na duniya da kuma gida na lahira. Wato, ku yi riko da abin da ya shafi tsakatsakiya wajen ciyarwa kadda mutum ya huce gona da iri ya yi almubazzaranci ya shekar da dukiyarsa ga baki ɗayanta washe gari kuma ya koma yana bara yana roƙon mutane abin da yake hannayensu sannan kuma kada mutum ya zamanto ya zamanto ƙwabro ya yi ƙwabro shi ya zamanto kawai kullum idan aka ba shi abu ya sa a ajihun shi ba zancen ya raba wa jama'a kullum shi ya zamanto aljamu'ul manu'u ne sai ya zamanto wa kana bayyana zalika tsawama sannan kuma wajen abin da ya shafi gida na lahira mutum ya zamanto yana ƙoƙari wajen ayyuka na gargaru kada mutum ya kwashi kuma ibadar da tafi ƙarfin shi ya kwashi ibadar da zai iya dawwama a kanta har ya koma ga Allah wa yas'alunak ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya Muhammad sahabbanka suna tambayar ka anil yatama dangane da marayu waɗanda suke ƙarƙashin su wa ma yalqunahu da kuma abin da suke haduwa da shi min alharaji na kunci fi sha'anihim a cikin lamarin marayun da suke kalkashin su fa in wakaluhum ya asam wato idan suka hada abincin su da abincin waɗannan marayu a lokacin sahabbai mutum ɗaya za ga cewa akwai marayu guda uku a kalkashin sa wannan marayun baban su ya rasu ya bar musu dukiya to idan ya zamanto shi wannan wanda marayun suke karkashin shi idan ya zamanto ya cakuɗa dukiyarsa da dukiyar su waɗannan marayu ɗin ya zamanto ana abinci ɗaya duka a gida ɗaya ana abinci ɗaya a gidan duka gabaki ɗaya to ya asamu za su kwashi laifi wa in azalu ma lahum min amwalihim idan ya zamanto su waɗannan waɗanda marayun suke karkashin su idan suka ware dukiyoyin marayun daga dukiyoyinsu suka ce a gida a kullum tukunya biyu za a yi a dafa wa marayu abincinsu a ɓangare ɗaya su kuma su dafa abincinsu na gida a ɓangare ɗaya wa sana'u lahum da'aman wahdahum su shirya musu abinci su kadai nasu ne fesal banda yan gida su ma dai faharajun wannan laifi ne saboda wani lokacin idan aka zuba wa maraya abinci abincin ko ya cinye shi ya mishi kaɗan ko kuma ya zamanto ya mishi yawa idan yawa ko kuma ba za a ɗauka ba a ci sai ya zamanto ya ɓaci to wannan shi ma laifi ne mai girma to su kuma sun ji Allah ta'ala ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara kace tanziya za a ya rasulullahi marayu dinnan da suke kalkashin mu sallama su zami mu ce kowa ya koma inda yake ko ku a'a ya za a ci gaba za a yi da zama da su kuma game da dukiyarsu ya za a yi Allah ya ce kulka ce da su islahul lahum wato jarawarku ga su waɗannan marayu fi amwalihim cikin dukiyoyinsu bi talmiyatiha da haɓaka ta idan babansu da ya rasu ya bar dukiya wanda ta kai miliyan guda ko miliyan biyu ko miliyan uku akwai kuma mutum wanda yake amini amintacce wanda ka yarda da shi zai iya maka kasuwanci da wannan dukiyar tasu shikenan sai a kirawo shi a damƙa mashi a ce to wannan dai dukiyar marayu ce sannan kuma gashi dalilin da yasa za ka musu kasuwanci saboda yanzu idan suna murmurar kayansu da kaɗan-kaɗan ba a kasuwanci cinye ta za su yi kansu manyanta shi kuma ana so ya zamanto a kullum a dinga haɓaka musu dukiyarsu su tashi ya zamanto suna da kwai jarin da za su yi kasuwanci an gane da kyau wa mudakhalatikum da kuma shigar da dukiyarku cikin dukiyarsu ya zamanto ka ce to waɗannan marayun guda uku a wata za su iya cin shinkafa rabin bahu da maka kwali guda to sai zamanto a kowane wata kawai kudinsu wanda za ka fidda shi ne na shinkafa rabin bahu da maka kwali guda to shinkafa rabin bahu da maka kwali guda in za a dafa ta za ta ci mai kamar litir nawa shi kenan a yi lissafi za ta ci ramaji kaza za ta yi kaza za ta yi kaza kawai sai a fidda shi kenan sai a kwada da abincin gida zai zamanto kawai haka za a yi ta mu'amala da su a kullum shine mudakhalatikum da yin hurɗa da su wajen abin da ya shafi shigar da abincinsu cikin abincinku ya zamanto kuna zama tare da su ku ci abinci a kwano ɗaya saboda wani lokacin idan aka ce wannan maraya ne kuma a gida za a raka bashi abinci shi kaɗai za ga cewa shi ma zai dinga jin kaɗaici ga yaran gida an zuba musu abinci a tire suna ce tare amma kuma shi a ware shi shi kaɗai za ga wani in ya shigo ma zai ce ba a yi adalci ba to amma in ya zamanto shi ma ya koma tabkali yaran gida shi ma ya zauna ya ci a tara amma an yi lissafi ga abin da za a raka fuddawa a cikin dukiyar shi wannan khairun shine mafi alkhairi min tarki zalika daga barin wannan din da ku dinga wato ku raba dukiyar taku da tasu ya zamanto ba zancen hada abinci da su wa in tukhaliduhum ubangiji tabaraka wa ta'ala yace idan kuka cuɗanya tukunyarku da tasu ya zamanto ana tukunya guda ɗaya tal a gidanku ai ta khalidu na faƙata kumbi na faƙatihim kuka cuɗanya abincinku da abincinsu to fa ikhwanukum ai su ɗin ƴan uwanku ne ai fahum ikhwanukum fiddin su ƴan uwanku ne a cikin addini na musulunci wa min sha'anil akh yana daga sha'ani na ɗan uwa an yi khalida akhahu ya cuɗanya ɗan uwansa cikin hurɗarsa ya zamanto ya cuɗanyi ɗan uwansa cikin hurɗarsa ai falakum zalika ya halitta a gare ku ku yi hakan ɗin ya zamanto tsakankaninku da marayun da suke ku in 'yan kasuwa ne ku ɗin zamanto to su waɗannan marayu za a dinga ƙoƙari a dinga yi musu kasuwanci da dukiyarsu ta yanda kada su cinye wannan kuɗin kafin su tashi sun kashe dukiyarsu gabaki da. amma ya zamanto ana musu kasuwanci kuma Allah ya sawa abin albarka ana kasuwanci miliyan uku babansu ya bari ana musu kasuwanci ana musu kasuwanci in aka ga tana ta haɓaka a siya musu hilaye kowa daga cikin yaran a siya mishi hili a guri mai kyau irin yadda dai zaka siya wa ɗanka hili ka siyi guri mai kyau wanda ba shi da matsala sannan a musu gini a musu komi da komi in lokacin da suka isa a basu su yi kasuwanci in dukiyarsu ta kai miliyan goma ka ce to gashi babanku abin da ya bari ya bani miliyan uku amma dai ana muku kasuwanci da kaɗan kaɗan da sauransu yanzu gashi an muku gini a cikin wannan dukiyar miliyan uku sannan kuma gashi abin da yake yanzu naku miliyan gomar wannan duka taku ce to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada mai girma amma in ya zamanto kayi tsumulmula kullum sai dai su cinye dukiyarsu amma ba za a haɓaka ta ba kuma ka san hanyoyin da inda a ce kuɗin ɗanka ne zaka bi ka haɓaka shi to za ka haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ya alamul mufsida ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san wanda yake mabarnaci ne li amwalihim ga dukiyoyi na marayu bi mukhalaqatihi lokacin da ya hada dukiya ta maraya da dukiyarsa minal muslihi biha da kuma wanda shi kuma gyara ne yake ga dukiya ta marayu fayujazi kullam minhuma Allah ta'ala yana sakaita wa kowane ɗaya daga cikinsu da abin da ya dace da shi walau sha Allahu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya so la'anatakum lalle da ya kuntata muku la dayyaka alaikum da ya kuntata akan ku bi tahrimil mukhalaqati da haramta cuɗanya abincin maraya da abincinku inna Allah azizun haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala mabuwayin sarki ne ghalibun mai rinjaye ne ala amrihi akan al'amarinsa babu wani abin da yake gajiyar da shi hakimun sannan kuma gwani ne mai kyan hikima fi sun'ihi a cikin aikinsa
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نعم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wala tankihul mushrikat, ayyuhal muslimun, ya ku musulmai, wala tankihul mushrikat kadda ku auri mataye waɗanda suke arnawa ne, la ta tazawwajul kafirati kadda ku auri mataye waɗanda suke kafirai ne, waɗanda suka ƙaryata da Allah suka ƙaryata da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ƙaryata da Alƙur'ani, hatta yi uminna idan har suna so ku aure su har sai sun yi imani, sun shigo addini na Musulunci. Duk yadda arniya ta kai wajen kyawo da tarin dukiya da kuma nagarta, matuƙar dai tana na a matsayinta na arniya to baya halitta musulmi ya aure ta. sai dai in wannan arniya ɗin ta zamanto ɗaya daga cikin ahalul kitabi ce in ma kirista ce in ma ba yahudiya to wannan tana da hukunci daban ubangiji ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun lalle baiwa wanda take mu'mina khairun ita ce mafi alkhairi a wajen Allah ita ce mafi daraja da kima min mushrikatin daga mushrika wanda take hurratin diya ba baiwa ba daga macen da take arniya ce kafira ce diya amma kuma ba musulma ba ce li'anna sababa nuzuliha saboda sababin sabkar wannan ayar al'aibu alamun tazawwaja a matan wato suna ganin cewa aibu ne ga mutumin da ya auri baiwa daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka auri baiwa irin su abdullahi ibn rawaha irin su Huzaifa ibn al-Yaman wa targhibihi fi nikahi hurratin mushrika da kuma wato yanda yake kwadayi cikin aurat aurat diya mace wanda take mushrika diya ba baiwa ba wanda take mushrika an gane ku na'am haka ne yawwa walau a'jabatkum koda ta ba ku mamaki koda ta burge ku ita wannan mushrika din lijamaliha saboda kyawanta wa maliha da kuma tarin dukiyarta in dai ba musulma ba ce to ku haƙura da ita wannan kyawo ɗin kyawon maciji ne wannan dukiyar tata ba halali ba ce a gare ku ku bar mata kayanta wa hadha makhsusun bi ghairi alkitabiyat wannan ayar hukuncinta ya keɓanci waɗansu ahlul kitabi ne idan mace wanda tana ɗaya daga cikin ahlul kitabi ka kirista wanda za ta ce Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne annabi Isa Allah ne na na Maryam Allah ce aga wannan ita ma mushrika ce to amma Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci hukuncin ahlul kitabi ga wato wannan hukunci wanda yake am din nan na mushrikai bi ayati da ayar da take cikin suratul ma'ida wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba da kuma mataye waɗanda suke yayaye ba bayi ba daga cikin waɗanda muka ba su littafi sune yahudu da nasara wannan su ma babu laifi a gare ku ku aure su wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sai ya juyar da magana zuwa ga iyaye waliyai na mata Allah ta'ala ya ce kadda ku aurarwa ɗiyanku kadda ku aurar da ɗiyanku mata ga mazaje waɗanda suke mushrikai ayil kuffar waɗanda suke kafire to kadda a ayil kuffar almu'minati ma'ana wala tunkihul mu'minati almushrikina kadda ku aurar da ƴaƴanku mataye waɗanda suke muminai ku aurar da su ga mazaje waɗanda suke kafirai hatta yi uminu waɗannan mazaje waɗanda suke kafirai don tarin dukiyarsu da kyawunsu da alhurmarsu wannan ba zai sa ba ɗauki ɗiya a basu idan har sun ga ɗiyarku daga cikin musulmai ta burge su shi kenan in suna so shine su shiga musulunci har sai sun yi imani wala abdun mu'minun ubangiji ta'ala ya ce lalle bawa mumini khairun shine mafi alkhairi min mushrikan min mushrikin daga da wanda yake mushriki arni walau a'jabakum koda ya burge ku limalihi da tarun dukiyarsa wa jamalihi da kuma kyawun shi ula'ika wancananka ay ahlus shirk wato ma'abuta shirka yad'una ila nar suna kira ne zuwa ga shiga wuta bidu'a'ihim saboda kiransu ilal amalil mujibi laha zuwa ga aikata aikin da yake wajibta shiga wuta don haka fala taliqu munakahatuhum wato auratayya da su baya halitta baya halitta ku ku aura musu hakanan baya halitta ku ku auro daga wajensu idan ahlul kitabi ne namiji shi ma ya shiga ƙarƙashin wanda haramu ne a aura musu biya saboda walan ya ji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila baya halitta kirista ya zo shi ya ga diya mace a cikin musulmai a aura mishi baya halitta ba yahuda ya shigo ya ga diya mace a cikin musulmai a aura mishi amma musulmi shi ya halitta ya auri diya mace wanda take kirista ce ko wanda take ba yahudiya mun gane wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idnihi Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin kira ne ala lisani rusulihi akan harshen manzanninsa ilal jannati zuwa ga aljanna wal maghfirati da kuma gafara ayyul amali mujibi lahuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kira ne zuwa ga aikata aiki wanda yake wajibta samun yarda ta Allah tabaraka wa ta'ala da kuma samun gida na aljanna bi iznihi da nufin Ubangiji ta'ala. don haka fatajibu ijabatuhu amsa wa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana wajaba bi tazwiji awliyaihi da aurar da 'ya'yanku ga waɗanda suke masoya ne na Allah su ne musulmai wa yubayyinu ayatihi lin-nas ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana ayoyinsa filla filla daki daki lin-nasi ga mutane la'allahum yatazakkaruna domin su dinga wa'azantuwa su dinga ɗaukan galgadi su dawo daga kan abin da suke kai na rashin biyayya ga Allah saboda su yi wa Allah ta'ala biyayya. Na'am.
Wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله نعم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa yas'alunaka anil mahiyub wato sahabbai naka suna tambayar ka anil mahidi dangane da jini na al'ada shi menene awul ma- aw aw makani ko anil mahidi ayil haidi aw makanihi ko kuma gurin da jini na al'ada yake fitowa shine farji na ɗiya mata ma za yi fa'alu bin nisa'i me ake yi da mata fihi a lokacin da suna cikin jini na al'ada ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ƙul ka ce da su huwa azan wato jini na al'ada ƙazanta ne datti ne ƙazarun datti ne au mahalluhu au mahalluhu ko kuma bigire wanda jini na al'ada yake fitowa wannan bigire din lokacin da jini na al'ada da yake fitowa datti ne don haka fa'tazilun nisa'a ku kaurace wa mataye uturuku hunna ku bar takin su fil mahidi wato a lokacin da suke cikin jini na al'ada ai fi waqtihi a lokacin da suke cikin jini na al'ada au makanihi ko kuma ku bar kusantar mata wato a gurin jinin su na al'ada wala taqrabuhunna kadda ku kusance su bil jima'i ta hanyar saduwa da su hatta ya duhurna har sai sun tsarkaka har sai wannan jini na al'adan ya ɗauke musu bi sukuni ɗa'i hatta ya wata shidi'a bi sukuni ɗa'i ko da ɗaurewa ɗa musu hannu wa dammil ha'i da kuma yi wa haba barufa hatta ya ɗuhurna an gane to kuma akwai hatta ya ɗaharna bi tashdidi ɗa'i wal ha'i shine wa tashdidi ha wal ha'i sannan kuma akwai hatta ya ɗaharna wato sai ya zamanto bi tashdidi laha'i wa tashdidi ɗa'i ma fatihi da ya mai wasu sama hatta ya ɗaharna wato wannan wala ta hunna hatta ya ɗaharna ita ce ƙira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce ƙira'al aliyu ibn hamza al-kisayi al-kufi sannan kuma ita ce ruwayan shuba ana asim wato waɗannan suna karanta hatta ya ɗaharna amma baƙiyatul ƙurra nafi almadani da abdullahi ibn katsir almakki da abdullahi ibn amir ashami da abu amr ibn al'ala albasari da riwayan habs an asif suna karanta hatta ya ɗuhurna wato har sai sun tsarkaka wafihi wato a cikin wannan akwai idghamu ta'ifil asli a cikin wannan qira'a ta kisa'i da hamza da kuma riwayan shu'ba an asim an shigar da tafil asli a cikin asalin fida'i a cikin damusa hannu yanda yake hatta ya taɓaharna ne hatta ya taɓaharna to sai aka shigar da wannan taɗin cikin damusa hannu sai aka mai tashdidi ai hatta yaghtasilna ba'dan qida'ihi har sai sun yi wanka bayan yankewar jini na al'ada din wato idan zaka karanta hatta ya duhurna har sai jini na al'ada ya yanke musu shine hatta ya duhurna har sai sun tsarkaka jini na al'ada ya doke musu amma in zaka fassara hatta ya duharna ma'ana har sai sun yi wanka bayan jini na al'adan ya doke musu fa'iza ta ɓaharna Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce idan suka yi wanka fa'atuhunna ku zo musu ku je musu bil jima'i ta hanyar saduwa da su min haifu a marakumullahu ta inda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce ku bi tajannubihi da ku nesance shi fil haidi a lokacin da suke cikin jini na al'ada wa huwa al shine farji wala ta'duhu ila ghairihi kadda ku ketare shi zuwa ga biyan bukatar ku zuwa ga wani farji inna allaha yuhibbu tawwabin haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son bayin shi waɗanda suke masu yawan tuba yusibu yana sakaita musu wa yukrimu yana mutunta su yana girmama su minaz zunubi Allah tabaraka wa ta'ala yana son attawabina bayin shi waɗanda suke masu yawan tuba minaz zunubi daga laifuffuka da suka aikata wa yuhibbul mutatahhirina sannan kuma ubangiji ta'ala yana son bayin shi waɗanda suke masu tsarkaka min al-aqdari daga dattoti waɗanda suke ido kan iya gani da kuma dattoti waɗanda suke na ma'ana al-aqdar wato jam'i ne na al-qadar shine datti kazanta na'am نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم na'am واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce nisa'ukum matayenku harthun lakum wato gona ce a gare ku ai mahallu zar'ikumul walada wato gurin shibka ‘ya'ya ne a gare ku matayenku guri ne wanda za ku shibka ‘ya'ya a gare su wanda za su fitar muku da ‘ya'ya don haka fa'atu harsakum wato ku jewa gonarku ai mahallahu gurin da ake shibka ‘ya'ya ɗin wa huwal qubulu shine farji na ‘ya'ya mata anna shi'itum yanda kuke so kaifa shi'itum yanda kuke so min qiyamin za ku sadu da su ne a tsaye za ku sadin wa qu'udin a zaune za ku sadu da su wa tija'in a kwance za ku sadu da su wa iqbalin za ku sadu da su ne a gaba wa idbarin ko kuma daga baya wannan duka kowanne ya halitta a gare ku ku yi matuƙar dai ba za ku tsallake wannan wato gurin da Allah ta'ala ya halitta muku ba nazala wannan labari ya sauko raddan saboda mayar da ma- a martani da ƙaulil yahudi ga faɗar yahudawa da suka ce man atamra atahu dukkan wanda ya je wa matar shi ya sadu da ita fi qubuliha a farjinta amma ya je mata min jihati duburiha daga bangaren adduburarta ja alwaladu a hawal idan aka samu karuwa ta irin wannan saduwa ɗin to ɗan zai zo shi yana da kwai helle yana helle suka ce din yaron da aka haifa da helle to saboda irin wannan saduwa ce daga wannan saduwar ce aka samu karuwar shi shi yasa aka haife shi haka nan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a ba haka bane idan Allah tabaraka wa ta'ala ya niyyar ya halitta yaro wanda yake mai helle to koda ta duk ta hanyar da aka bi Allah ta'ala sai ya halitta shi haka na wannan kaddarawa ce daga Allah wa qaddimu li anfusikum wa qaddimu al-amala as-saliha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku gabatar da aiki wanda yake nagari li anfusikum ga kawunan ku inda jima'i lokacin da za ku kusanci iyalin naku ka tasmiyati kamar yin bismillah wannan addu'a wanda ake yi idan za ku kusanci iyali hadisin abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin bukhari da muslim law anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlihi qala allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu shaytanun abadan kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahihain shine Allah ta'ala ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da aiki na gari li anfusikum ga kawunanku indal jima'i lokacin da za ku kusanci iyalin naku kattasmiyati kamar ambatan sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yin bismillah wattaqullaha sannan kuma ku kiyaye dokoki na ubangiji tabaraka wa ta'ala fi amrihi cikin bin umarninsa wa nahayihi da kuma nesantar hanin shi wa alamu ku sani annakum mulaquhu haƙiƙa ku masu haɗuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala bil ba'thi da tashin alƙiyama fayujazikum ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sakaita muku bi a'malikum da ayyukan ku waɗanda kuka aikata a wannan gida na duniya wa bashiril mu'minina allazina taqawhu bil janna ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya rasulullahi wa bashiril mu'minin wato ka baiwa mu'mine albishir bil jannati da gidan aljanna allazina taqawhu mu'mine waɗanda suka kiyaye dokoki na Allah yi nayi bari na bari na'am ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس na'am والله سميع عليم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wala ta ja'alul halifa billahi shine wala ta ja'alullaha, kada ku sanya rantsuwa da Allah ayil halifa bihi rantsuwa da Allah ta zamanto urbatan, kan damce, ko tumo ce ko karan bara ce. Idan aka ce urba shine kandam, irin yanzu a zo a ce to, ana so a samu masu seti. kowa a damƙa mashi in ma dutsi in ma a damƙa maka kibiya in ma a damƙa maka wani abu a ce so ake wancan gurin ake so ka ka halba wannan kibiya din to wannan abin da za a je a kafa shi a can shine ake ce da shi urba kandam ko a ce da shi tumo ko a ce da shi karan bara wala taj'alu allaha Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Kadda ku sanya rantsuwa da Allah ta zamanto urbatan kan damce, illatan mani'atan ta zamanto illa ce wanda take mai hana ku ku aikata aiki na alkhairi, li'aimanikum saboda wannan rantsuwoyin naku, ai nasaban laha ku sanya ta ta zamanto kan dam laha wato saboda wannan rantsuwoyin naku, bi an tukutsirul halifa bihi ku yawaita rantsuwa da Allah. cewa Allah tabarru ba za ku kyautata ba zuwa ga waɗanda suke makusantanku ne ba za ku sadar da zumuntar da take tsakankaninku da suwana ba saboda wani laifi da ya afku to kada ku sanya wannan rantsuwa ta Allah ta zamanto kan damce a gare ku ce to tunda dai na yi rantsuwa na kare zuwa gurin shi kawai wa tattaku sannan kuma kada ku sanya rantsuwa ta Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa da sunan Allah ta zamanto kan damce a gare ku akan cewa lalle ba za ku kiyaye dokoki na Allah ba ba za ku kiyaye haƙƙi na zumunta ba ba za ku kiyaye haƙƙi na maraya ba ba za ku kiyaye haƙƙi na makwabci ba da sauransu fatukurahul yaminu ala zalika to an karhanta yin rantsuwa ala zalika akan wannan idan ya zamanto aiki na alheri ne mutum ya maka laifi ka san cewa tsakankaninka da shi akwai zumunta to duk laifin da ya maka makaruhi ne ka ce ka rantse da Allah yanzu da kai da shi ba wani zumunta ka kare zuwa wajen shi an gane wannan makaruhi ne wa yusannu fihi lihins wato an sunnanta wato wanda ya wannan rantsuwa din ya karya wannan rantsuwa din wa yukaffir ya bayar da kafara bi khilafiha da saɓaninta wato shine sai ya fitar da kafara ya je ya aikata saɓanin wannan rantsuwar tashi ala fi'il birri akan aiki na alkhairin da ya rantse akan cewa ba zai aikata shi ba yace ya rantse ya fasa gaisawa da wani kaga rashin gaisawa da ɗan uwansa musulmi wannan ba alheri bane alherin shine ya gaisa da ɗan uwan shi musulmi to yanzu sai ya karya wannan rantsuwar tashi sai ya fitar da kafara kuma sai ya aikata wannan aikin na alheri mun gane da kyau wani hawihi da makamancinsa fahiyya ba'atun to wannan karya rantsuwan nan da zai da'a ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai saba wa Allah bane kamar yadda hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda yana cikin sa ya haini ya tabbatar la an yalajja ahadukum bi yaminihi asamu lahu inda Allahi min an yu'diya kaffaratahu allati faradallahu alayhi aw kama qala alayhi salatu wassalam wa tuslihu bainan nasi sannan kuma ku rantse da Allah akan cewa ba za ku sasanta tsakankanin mutane ba akwai wani wanda ba sa jituwa da shi da matar shi a cikin abokanka kai ne mai shiga ka sasanta tsakankaninsu ka je ka wata rana ka ce to wallahi daga yau in aka sake ce mun kun samu rashin jituwa wallahi ba zan shiga ba kun je dai na yi rantsuwa ka tashi ka kada ka tafi to kada ya sa kuma idan suka samu rashin jituwa din ka ce to ai na rantse in yana so ya sake ta ma a ka fitar da ka fara ka je ka aikata wannan aikin na alkhairi tsakankanin wata fada da wata fada ba sa jituwa kana sasanta tsakankaninsu kuma daga ƙarshe ka zo ka buga rantsuwa ka ce ka fasa to sai ka yi ka fitar da kafara ka je ka ci gaba da aikata wannan aikin na alkhairi alma'ana abun nufi la tamtani'u min fi'li ma zukira kadda ku hanu daga aikata abun nan da aka ambata min albirri na kyautatawa zuwa ga makusanta sadar da zumunta wa nahwihi da makamancinsa idza halaftum alaihi idan kuka rantse akan cewa ba za ku yi ba bal bari dai ituhu ku je ku aikata wannan kin abun ku je ku aikata wannan alkhairi din wannan biyayya ga Allah ta'ala wa kaffiru sai kuma ku fitar da kaffara li'anna sababa nuzuliha domin sababin sabkar wannan ayal shine alimtina'u min zalika waɗanda suka hannu saboda sun yi rantsuwa kuma sai suka daina aiki na alheri suka ce sun fasa yin sulhu tsakankanin mutane wanda shi kuma wannan rage kansu lada ne za su yi da aka musu magana suka ce hujja shine saboda sun yi rantsuwa da Allah ba ta so su tada rantsuwar da suka yi da Allah suka fasa zumunta aka tambaye su menene dalili suka ce saboda sun rantse da Allah ba za su yi zumunta da wani ba suka ba wannan zumunta din to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayar wallahu sami'ul li aqwalikum ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne ga maganganunku na zahiri da na baɗini alimun sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne bi ahwalikum da halayenku waɗanda suke kyawawa da kuma kishiyoyinsu waɗanda kuke bayyana su ga mutane da kuma waɗanda kuke ɓoye su a cikin zukatanku na'am لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم Hmm.
والله غفور حليم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce, La yu'akhidhukumullahu billaghwil ka'in fi aimanikum. Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya rukonku, baya rukonku billaghwil ka'ini da yashashe wanda yake kasantacce fi aimanikum a cikin rantsuwoyinku. Wato, idan aka ce allahu shine laghwul yamin, wato rantsuwa wanda take yashashiya. wa huwa shine ma yasbiqu ilaihi lisan abinda harshe yake yin rigaya zuwa gare shi min ghairi qasdil halifi ba tare da niyyar rantsuwar ba irin su budar baki su butar baki wannan Allah ta'ala baya kama mutum saboda shi na haula wallahi salin yace aka ce akwai kaza yace wallahi shi kuma yana so yace babu ne sai yace wallahi to wannan babu komai a kan shi Allah baya da makar mutum saboda wannan wa bala wallahi ko kuma garin ya ce na'am sai ya ce wallahi to wannan Allah ta'ala baya da makar mutum saboda wannan wannan ana ce da shi lagawul yamin wannan shine abin da hadisin na Aisha ta tabbatar ya tabbatar na qaulin rajuli bala wallahi la wallahi wa bala wallahi sannan kuma lagawul yamin shine ka rantse akan wani abu wanda kana tunanin cewa haka ne sai kuma sabanin shi ya bayyana a gare ka misali ka ga mutum ya shiga cikin gidan shi amma baka ga fitowar shi ba yanzu sai aka zo aka tambaye ka aka ce wane yana nan ya za ka ce yana nan daga ce an yana nan ka ce wallahi yana nan to yanzu ya shiga a motan shi kai baka ga fitowar shi yana aka shiga aka ce baya gida ka ce yana nan wallahi aka ɓura aka haɗo aka ce to daga ƙarshe dai sai da aka yi kiran shi ya ce gani nan ina bakin tasha na zo in shafshaf yanzu in koma to wannan rantsuwar da kai ka yi ta ne akan mafi ƙarfin zatonka ɗari bisa ɗari kana tunanin cewa wane yana nan sai ya zama to baya nan ko kuma irin aka tambaye ka wani akwai canjin jika biyu a gurinka kace iya akwai aka ce haba da Allah ka yi ka fito da kuɗi gina kace wallahi akwai to ashe kai kuma wandan da ka ajiye ba shi bane kasa da zaka fito da sahi sai da ka shafa ka shafa ka ji ka ji gazir to yanzu a wannan lokacin ba za a ce ba sai ka fitar da kafara saboda kai tunaninka wandan da ka sa shi ne yake da wannan kudin a ajihun shi ne shi kenan ashe kai kuma ka bar shi a gida to wannan shi ma babu kafara a ciki wannan duka ana ce da ita lagawul yamin fala ithma alaihi babu laifi akan wannan rantsuwa da mutum yayi wala kafarata sannan kuma babu kafara akai walakin yu'akhidhukum sai dai ubangiji subhanahu wata'ala yana damkar ku ne bima kasabat qulubukum ga abin da zukatanku suka yi nufi bima kasabat qulubukum ga abin da zukatanku suka tsurwurta ai qasadatu zukatanku suka yi nufin sa min al-aymani na rantsuwoyi idan hanittum idan dai kuka karya to wannan Allah ta'ala kuma sai ya damke ku akai amma dai abin da kuka rantse da Allah akan shi ba tare da nufin rantsuwa din ba ko kuma kuka rantse akan galibin zatanku to wannan Allah ta'ala baya kama ku da shi wallahu ghafurun ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne lima kana ga dukkan abin da ya kasance min lagawi na yashashshen rantsuwa na yashashshiyar rantsuwa halimun sannan kuma ubangiji ta'ala mai bartakurum ne بتأخير العقوبة دجنكرن عذابا عن مستحقها وان دي تنتنتيتا نعم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Tarabbusu arba'ati ashhurin, wato sauraron watanni guda hudu ya tabbata lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda suka yi rantsuwar rashin takin iyalansu, mutumin da ya rantse da Allah ya ce ya daina takar iyalinsa, ya fasa kusantar iyalinsa. To yanzu abin da yake kansa shine za a jira shi wata hudu ya yi. Tarabbusu ma'ana intizaru arba'ati ashhurin wato jiran watanni guda hudu gani nan taw lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin wato jira intizaru arba'ati ashhurin jiran watanni guda hudu ya tabbata lillazina yu'luna ga waɗanda suka yi rantsuwa min nisa'ihim akan cewa ba za su kusanci matayensu ba shine waɗanda suka yi wa matayensu ila'i ay ya halifuna waɗanda suka rantse Allah yu jami'uhunna akan cewa ba za su kusanci iyalinsu ba to yanzu sai a yi haƙuri har zuwa wata hudu wannan shine da yaran su wanda za a ba su shikenan ya ce ya rantse shi ba zai kusanci iyalinsa ba shikenan matar shi ya ta ɗauka ƙara guna alƙali sai ranka ya daɗe yanzu mijina wani ya ce ya daina kusanta ta yanzu ya ce to yau nawa da wata miki ce to yau muna sha ɗaya da wata misali watan rajab ce to daga nan rajab sha'abana ramadana shawwal to sha ɗaya ga watan zulka da inda bai kusance ki ba ki dawo an gane ku? to shi ne tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u idan sun dawo ma'ana raja'u sun dawo fiha a cikin waɗannan watannin guda hudu bayan an yi rajab an ƙare sha'abana ya ƙare a cikin ramadana ya dawo ya sabke zuciyar tashi au ba da hako kuma bayan watannin guda hudu kafin kuma ta koma wajen alƙali an yi watanni guda hudu ral wata hudu da kwana biyu kawai sai gaba ya iya bayan haƙuri sai ya tafi ya kusance ta suka dawo an yamini daga wannan rantsuwar tasu suka tada ta ilal wada'i zuwa ga kusantar ita wannan matar to fa inna allaha ghafurur rahim haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ghafurul lahum mai gafara ne a gare su ma a tauhu abin nan da suka aikata shi min dararil mar'a na cutar da wannan matar bilhalifi ta rantsewa akan cewa ba za su kusance ta ba zai kusance ta ba tsawon lokaci mai tsawo dinnan wata hudu rahimun bihim sannan kuma ubangiji ta'ala mai jin kai ne bihim ga bayan shi waɗanda suka tuba zuwa gare shi وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Ubangiji ta'ala ce wa in azamu talaqa idan suka yi niyya suka ƙudiri aniya a cikin zuciyarsu a cikin zuciyarsu akan za su saki waɗannan matayen ma'ana wa in azamu ala balaki idan suka ɗauri aniya akan saki bi allam ya fi'u ba su dawo ba har wata hudun ya cika suka ƙi dawowa suka tayar da wannan rantsuwar tasu ba su dawo ba suka tayar da ita to falyuqi'uhu to sai su afkar da sakin wato wannan yake nuni akan cewa alkali a bangaren abin da ya shafi ila'i baya sakarwa da mutum matar shi sai dai mutum a tilasta mai ya saki matar tashi in ma dai ya kusance ta in ma ya sake ta ɗayan biyu in dai aka yi wata hudu kenan fa inna Allah sami'un haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne li qaulihim ga maganar su su bayin shi alimun sannan kuma masani ne bi azmihim da abin da yake cikin zukatansu abin da suka kulle a cikin zuciyarsu na niyya alma'ana abin nufi laisa lahum ba'da tarabbusi ma zukira illa alfai'atu aw talaqu laisa lahum yanzu babu wani abin da ba wata dama da mazaje suke da kwai ita ba'da tarabbusi ma zukira bayan sauraron wannan abin da aka ambata dinnan na watanni hudu illa alfai'atu imma dai su dawo su kusanci wannan matar imma dai ya dawo ya kusanci wannan matar tashi aw talaqu ko kuma ya sake ta in ba zai zauna da ita bane to yayi wa mutane bayani sai ya sake ta alhamdulillah alilmu indahu subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk